الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المصلون فسوف نعيش اليوم مع الخطبة السادسة والعشرين في هذا المسجد المبارك وسوف نعود فيها للحديث عن التوحيد وأثره في حياة المسلم وقد تحدثنا عن معنى التوحيد ومكانته في الإسلام وفضيلته وما يكفر من الظلم وتحدثنا عن بعض من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عن التوحيد وإخلاص العبادة لله لا يتم إلا ببيان الشرك وأثره على المسلم أو على الإنسان فالشرك أيها المسلم أيها المصلون هو أعظم آفات وأقدم القبائل وأكبر الكبائر الشرك أيها الإخوة المصلون أكبر الكبائر إذ إن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن يشرك به ولا يغفر لمن أشرك به قال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام يستعينون بالله من الشرك ويخافونه ويدعون الله تبارك وتعالى أن يجنبهم وذريتهم من شرها والوقوع منها وهذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات يدعو الله عز وجل قائلا وأراد الله سبحانه وتعالى هذا النص من الدعاء في قرآنه العظيم حيث يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وفي الحديث الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار والشرك أيها الإخوة المصلون على نوعان نوع يخلد صاحبه في النار ونوع يعده العلماء من أكبر الكبائر ألا وهو الشرك الأصغر أما النوع الأول وهو الشرك الأكبر وهو أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله عز وجل أو تخافه أو تخشاه أو ترجوه كما ترجو الله تبارك وتعالى أو تحب ندا وتعظمه كما تحب الله تبارك وتعالى وتعظمه إخوة مسلمين muna kuma ta ashirin da shida ne muna tattaunawa a kan tauhid da tasirin shakar rayuwar musulmi muka jingine don tattauna waɗansu rututuwa mun dawo da ci gaba da magana a kan tauhidi amma magana a kan tauhidi ba ba ta cika ba har sai an yi bayani a kan shirka da tasirinta a kan rayuwar mai yinta wannan mutumin kuwa ne ita shirka mafi muni ce cikin zunubai ita ce mafi sharri cikin safon da ake ma Allah madaukakin sarki shi ne laifi kwaya ɗaya da Allah ya yi alkawari baya gafarta wanda ya aikata shi in dai mutum ya mutu yana shirka har abadan abada wannan mutumin Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba inna ma la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha annabawa da suka gabace saboda kasancewar shirka tsohon zunubi da ɗanɗan zunubi suna addu'a suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare su afkawa cikin shirka suna roƙon Allah ya tsare zuriyarsu ga annabi Ibrahim alaihi salam shi ne wanda Allah ya tabbatar da cewa a karan kansa al'umma ce kuma ƙanitan mai tabbatuwa ne mai tsayuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki hanifan mai kauce da kowane irin addini ne ba musulunci ba Allah ya ce wannan yanku minan mushriki baya cikin mushrikai amma da kansa ya daga hannu yana roƙon Allah ma da wani sarki lokacin da yake wa gari maka addu'a yana cewa ka sanya wannan gari ya zama mai albarka mai aminci rabbi da al'ada albalada aminan sai ce wa junubi Allah ka tsayar da ni ka kare ni wa junubi wa baniya da kuma ƴaƴana zuriyata annabu da shaiban Allah ka sa da ni da zuriyata kama zamanto masu bautar ɗaguti masu bautar shaidanu bautar ɗagutu da bautar shaidanu an daɗe ana yin ta sai ce rabbi inna hunna adlan da kathira min nas lalle waɗannan sun fatar da mutane masu yawa tun a zamanin annabi Ibrahim alaihi salam sai ce fa man tabi'ani fa innahu minni wanda ya karanta wata ya fi kira na wannan cikin al'ummar annabi Ibrahim ko cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi karantarwa ta addinin musulunci wanda Allah ya aiko annabawa da ita wanda shi ke tare da annabawa fa inna humi wa man asani wanda ya saba mini fa inna la ghafurur rahim duk da haka bai yake zamanin da sai ce Allah kai ne gafara ne Allah kai ne rahama amma Allah ne yake gafara yake rahama ya tabbatar da cewa duk wanda yana shirka da Allah ko wani sarki wannan mutumin ba zai samu gafara Allah Allah ka kare da shirka ita wannan shirka kashi biyu ce da kuma musulmi kashi na farko ita ce nau'in da duk wanda ya mutu yana ita har abada sun yi sallama da Allah shine ka zama to kana bauta wani irin yadda ake bauta Allah ko kana kwaɗayi a wani irin abin da ake kwaɗayi a wajen Allah ko soyayyar da kake ma wani ta zama tukurin soyayyar da ake ma Allah ko ka girmama mutum ka kambama shi ka ga kimar shi irin yadda ake kambama Allah ake girmama Allah ake da rikima Allah wanda duk yayi wannan tabbas bai da aljanna bai da rabuwa wajen Allah nau'i na biyu shi ne wanda bai kai wannan tasiri ba amma duk da haka malamai suka ce duk zunubin da za ka kawo a duniya ya fi shi girma shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akhwaru ma akhwaru alaikum ashirku al-asghar mafi munin abin da nake ji ku tsoro a bayana ita ce ashirku al-asghar yar karamar shirka aka tambaya me ce ce yar karamar shirka yace ba da yawo ita ce riya kai aiki da mutane su yi kai aiki da mutane su yaba ka yi aiki don yan miliya su dora ka yi aiki dan a ce wane yana yi ka yi aiki dan a bada labarin ka manzon Allah ce wannan shine abin da na fi kowanne ya ce muku tsoro mun zo kuma zamanin da bidiya ta mai da duk wani mai ikhlasu sai ba ya da ikhlasu in ba Allah madaukakin sarki ya bashi gudunmawa ba duk yadda ka kai da kokari wata kai wani can daga gefe da wata duniya zai yi aiki zai yada kuma za ka ji daɗi in ba kai sa ba sai ta wata maka aiki manzo Allah ya san da labarin abin da zai zo kan su alƙiyama yasa yake cewa akhwaru ma akhwaru alaikum ashirku asr da haka duk wanda zai yi ibada duk wanda zai kwarai duk wanda zai yi addu'a duk wanda yake da bukata duk wanda zai girma ma wani to ya zama mutum Allah ba da wani sarki ya cancanta da wani unwa za ka ga girmansa ka ga martabar shi ka kambama shi ka roƙe shi ya zama tun kana ƙaunar shi ba za ka tsallaka ƙaunar shi ba lalle ya zama kuma Allah ba da wani sarki ne sai mutum ya yi wannan ya tsallake shirka in za ka kwasa wani cikin waɗannan abubuwan har yanzu kana cikin wanda suke da ƙalubalen samun mutane haka duk abin da za ka yi aikata ka yi tsakanin ka da Allah wannan mutane suna ganin ka ko ba sa ganin ka mutane ka burge su ko ba ka burge su ba za a dora ko ba za a dora ba ka zamanto cewa kai ne dan Allah madaukakin sarki dan Allah ya baka lada Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بين الله تبارك وتعالى السبل المتخذة من الشيطان اللعين الذي اتخذها سبلا ليضل بها عباده قال الله تبارك وتعالى لما أخبر عن الشرك ومآله قال عقبها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال الشيطان يبين السبل التي يضل بها عباده قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من السبل المتخذة من الشيطان اللعين أنه يضل عباد الله حيث قال ولأضلنهم وما معنى لأضلنهم أي ليضلهم عن السبيل المستقيم وعن الصراط المستقيم ولا يضلهم عن سنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيضلهم عن سنن الأنبياء والمرسلين ولا أضلنهم ولا أمنينهم أي لا أسوفنهم لا أجعلنهم لا يتوبون إلى الله وأسوف لهم الحياة يرون أن الحياة كثيرة أو الحياة مديدة ولأزينن لهم طول الأمل ولأزينن لهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يشقون آذان الأنعام يجعلونها علامة للشرك السائرة منها والبحيرة قال الله تبارك وتعالى ما جعل الله للبحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله قال بعض العلماء خلق الله هنا دين الله تبارك وتعالى ولأجعلنهم يغيرون دين الله تبارك وتعالى وفي رواية أو في قول للعلماء ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله الخلق الظاهري منها الوشم والنصر والتفليج بالحسن قال عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامشة والمتنمشة والمتبلجات للحسن المتغيرات لخلق الله يا مسلمين هل يريد الشيطان يا القول في فتن الوجود سوني الله يا فتاة أبايل يا يا القول بايا يا فتاة الشيطان shaidan ya rantse cewa sai ya batar da duniya ya zai batar da duniya ya ɗauke su daga kan tafarkin annabawa ya ɗauke su daga kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su daga hanya ta tauhidi duk wanda shaidan ya yi nasarar ɗauke shi daga hanya ta tauhidi wannan mutum ya bata ya zama dan kungiyar shaitan malaki na biyu wala umaniyar nan zan sa mutane su zama ko masu dogon guri su ga rayuwa tana da tsawo tana da faɗi ba za ta kare da wuri ba zan yi zan yi zan yi kaza saura kaza zan yi kaza saura kaza waɗannan gurin mutane ba za su kare ba har sai da su ya kare zan sa ba za su tuba ba saboda suna kallon rayuwa da tsawo ɗan sha takwas yana ganin maso duniya ba ɗan ashirin yana ganin fara ba ɗan arba'in yanzu ya fara ya aure ɗan hamsin yanzu yake ganin duniya ta bude ka gangaro ritaya kana ganin yanzu ne za ka fara rayuwa ya za a nemi contract ya za a nemi sana'a ya za a kama kaza kowa shi nan yayi alƙawari sai ya je ka wasu dogon guri in an je ba dogon guri mutane ba sa duba zuwa ga Allah ba sa tuna cewa rayuwa tana da kankanta ba sa tuna cewa asali da zuwa kowane lokaci wala umarni yana wala amara an fara yubattiruna ala ya ce na yi alkawari zan sa su rika tsada kurmin dabbobi suna alama wanda ake ba wa mushrikai ko ana ba wa gumaka wanda a jahiliya suke kira wasu a ce musu bahira wasu a ce musu wasila wasu a ce musu haya wasu a ce musu ga su dai suna da yawa na cikin mushrikai waɗannan alama ce ta shirka mushrikai ya yi alkawari sai wannan ta faru ya kuma sake cewa idan ƙarshen al'amarin ya zo wani amurka kuma yi gayyar da Allah zan musu umarni sai sun jirkita halittar Allah madaukakin sarki jirkita halittar Allah madaukakin sarki Allah ya ji kan magabata abin da ya bayyana a gare su menene jirkita halitta sai suka ce za su jirkita addinin Allah ana kan musulunci za a dawo kan shi shi abin da ya bayyana a gare su amma wanda yake rayuwa a yanzu jirkita halittar Allah madaukakin sarki a fili take ba ta da tawuni tun a zamanin manzon Allah an samu wanda suka fara cututawa Allah dan Mas'ud ya bada labarin su cikin hadisi su ne waɗanda suke yin shishawa zane da ya rasulun suke ko ɗan gambe ko ɗan gwad irin wannan zanen da aka yi cikin hannu ko kirji ko baya wani hoton tattabara wani hoton susu wani hoton mulkinsa wani hoton aƙidar da yake wannan abu shine ake kira alwashi manzo Allah ya ce Allah zile wa wanda ya irin wannan alama a cikin shi wanda ya ce wanda mutane wannan alamar Allah zai yi musu albarka mata da Allah maɗaukakin sarki ya yi su a sirfar da yake so da yawa da sai suka yi tuno wani al'amari shi ya sa aske ga shekara kuma sai su ja nasu da jagira su yi shi yadda suke so su gyara yadda su suna wani ake kira announce maza Allah ya ce Allah tsine wa wacce take cire giranta da wadda take zuwa a cire wadda gira Allah zai yi mata albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mutafaddidati jama'a da matar da take buɗe haƙorin da sai shi ya ta fito dan ta wani ta ƙara kyau sai ce wannan ma Allah ya tsire mata albarka su ne masu canza halin da Allah ya amma da yake bibiyar zamani ayo canza halin da Allah ya yi zuki da ba bibi take ana da kungiya shahararriya ta halin mutane sai ne wanda zai musu albarka su ne suke ce musu LBGT ko LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. ‘Yan lesbian sun canza halittar alamuran mu'amala ce tsakanin mutum da mutum ko namiji da mace ita ce sunnar da Allah ya halicci duniya a kanta sun canja ba su kan wannan siffar canza halitta ce ta Allah madaukakin sarki shi kai yayi alƙawari su zai sa mutane su zama da koge shi haka ƴan homo su ne aiki su ma suna canja halittar Allah madaukakin sarki ne atu da atu suna biyan sha'awa kamar yadda dabbobi suke hatta a cikin dabbobi wanda Allah ya haramta a su ne wasu al'ada ta wannan su ne aladu ziyanu su suke da wani al'ada wannan canja halitta ce ta Allah madaukakin sarki sai masu neman mutane ta hanyoyin guda biyu mai sexual ko ne mata da za su ko a neme su ta gaba a neme su ta baya ko na mutum da zai nemi ɗan uwansa ma ba ya nemi ɗan uwansa ma kuma a neme shi dukkan su suna da ƙungiyar shahada guda ɗaya sai kullum da zai su suna ƙirar su transgender wanda ake canza halittar su daga wani launi su koma wani launi namiji a mai da shi halittar mata ko mace a mai da ta halittar namiji wani alƙawari ne da shi da ya da shi zai halittar da al'umma wala amurana fala yuhayyuna khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا لذلك هو اللي يريد الشيطان a matsayin mutum al'amarin shi wa bayan Allah wannan mutumin ya yi asara asara mabayyaniya Allah ka tsare mu daga bin tafarkin shaitan Allah ka tsare mu daga bin tafarkin shaitan Allah ka tabbatar da mu akan kyakkyawan hadirinka ka tabbatar da mu akan tauhidi ka tabbatar da mu akan ikhlasi Allah ka nisantar da mu daga shirka ka nisantar da su mu daga shirka Allah ka tsare mana imanin mu ka raya mu muna musulmi ka kashe mu muna musulmi Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghfarta wa la hamman illa farajta wa la danan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah laka fiha radan wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin inna Allaha amarakum bi shay'in ابتدأه بنفسه وثناه بملائكته وثلثه بك قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم بوصية الله عز وجل حيث قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله